أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Minhajul Muslim har yanzu muna karatu a babu da ke magana akan aikin hajji za mu tashi a shafi na ɗari biyu da sittin da hudu nukta ta biyu malam yana lissafa mana wajibai na aikin hajji wajibatul hajji ya mun karanta guda daya ciki shine al-ihram min al-miqat da haka za mu tashi akan na biyu bismillahir rahmanir rahim ثانيا التجرد من المخيط ولا يلبس المهرم ثوبا ولا قميصا ولا برنسا ولا يأتم بإمامة ولا يبدي رأسه بشيء أبدا كما لا يلبس خفا ولا حذاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المهرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لم يجن عليه فيلبس خفين وليقدعهما من أسفل الكعبين كما لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين لما روي لما روى البخاري من النهي عن ذلك ما ليس أيكي نبي نواجبي أتكن أيكن هجي شيني wato at-tajarrud min al-maqi mutum ya fita daga duk wani tufafi wanda yake ya kewaye jiki an tsinka shi duk wani tsinkakke tufafi wanda yake za a sa kuma ya kewaye jikin mutum shi ne yace me me aikin haji ba zai sanya riga ba ba zai sanya tufafi kowane iri ba ba zai sanya riga mai hula ba ita ce bannan irin kayan maroko ba zai sa ba sa'annan ba zai sanya rawani ba sa'annan ba zai rufe kansa ba haka zai yi wannan aikin har abada duk waɗannan wurare suna buɗe. kamar yadda ya zo cewa ba zai sanya takalmi mai rufi ba ba zai sanya takalmi wanda ya rufe masa kafa ba saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake mai wanda yake aikin haji wanda ya dauki harama ba zai sanya tufafi ba ba zai sanya rawani ba ba zai sanya wando ba sannan ba zai sanya riga mai hula ba sannan ba zai sanya huffi ba takalmi da zai sa ya rufe masa kafafunsa sai dai mutumin da bai samu haɗe slippers to sai ya samu kufi guda biyu da zai sa a madadin slippers amma sai hadisin ya sai ya yanke saman su wato ya bude ya zama wani jeban kafarsa tana duk da cewa wannan hadisin maluma suna cewa akwai hadisin da ya shafe shi kamar yadda mai ihrami ba zai sanya riga ba wadda turaren za'afaran ya taba shi ko turaren wara ya taba shi da za'afaran da wara duka turarurruka ne waɗanda suke nuna kala bayan ma kanshi suna nuna kala wanda ya sani in sun taba jiki shi yasa galibi turare ne na mata to mutum ba zai sa ba duk da cewa ba magana ya tsaya ya ke maganan wannan rigar da wannan za'afaran ya taba dan shi zai zama yana nan ana ganin sa bai bacewa sa'annan mata ba za ta sa niqabi ba an san niqabi ai ko abinda mata take sa ta rufe fuskarta sa'annan ba za ta sanya socks ba safa ta hannu ko safa ta kafa ba za ta sa ba dole ka bar kafar ta a buɗe dole ka bar hannun ta a buɗe dole ka bar fuskar ta a buɗe idan tana aikin haji amma babu laifi idan ta shiga cikin jama'a ta sa wani abu ta rufe idan ta ba rufewa na niƙabi ba na karewa kamar yadda wanda yake aikin haji zai iya sa ihramin sa ya rufe hannayensa da mayafinsa amma ba zai iya daukan ihramin sa ya rufe kansa ba sai dai akan rashin sani wata rana a muzdalifa muna kwanci kawai sai wani bacci ya kwashe shi ya dauki ihramin ya kudindine irin baccin gida din nan sai wani yake cewa to ga wani fa ya rufe rago ya ga ce a bai rufe rago ba a tashe shi ne ya bude na ba a rufewa saboda yana bacci ne yana bacci ne ya ja ya dauka ya baccin gida ne sai kawai ya ja mayafi ya kunshe kan irin kwanciyar kabari ake yi kan kai a buɗe a muzdalifa tunda muzdalifa nan ne wajen da kusan za ka ga kowa da kowa a fili guda ko za a aikin haji musallifa ne kadai ba daki na kowa da kowa yana fili kuma kowa da kowa da farin kaya shi yasa idan ka sauka daren musallifa ka ga jama'a dole ka tuna tashin kiyama na wanda ya je aikin haji zai gane ne nake faɗi a wannan daren kan lalle za ka tuna lalle fa kai saboda za ka ga jama'a ganin idanka kowa fari kuma ga ba baki ba fari ba bature ba balarabe ba bahaushe babu ba kowa shi a muzalifa ma duk kokarin da suka yi kawai jad ne ake so a ringa sauke yan afirka na a sauke yan asia shi ma kafin da sun soma abin sai ya hargitse suna somawa abin sai ya dagule sai ka ga dan kowa ma su kansu ma larabawan kowa sai kama gaban shi sai su bar al'umma amma sun yi tsari dan bosun ta ringa a ce yan afirka ana ake sake su yan asian sana yan na duk amma kafin aboyi ne ana abin na ɗauka ana isowa muzdalifa duk za ka ga wajen ya rikici domin za ka samu inda kake kwance in ka bude ido haka sama ka ga larabawa in ka bude haka ga turawa in kai haka ka ga na ka ga yamurai in ka bude haka ka ga gwari kowa da kowa ba wani ba wani abu ne shi yasa wata shekara wani bawan Allah da muka haɗu da shi yana ta rigar ba a manzaliba yana neman Abuja. Abuja malam. sai masa malam ne waje ka kwanta ka ji gobe in Allah ya kai mu inda kaga jama'a na tafiya ka tafi daga nan za ka ga yan Abuja hankali ina nan amma yau kan ba wani nan duk ba Abuja ba kowa nan kowa kawai an zo ne wajen kwana ne kawai kowa bacci zai yi
sai na uku a talbiya wa hiya qawlu labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kun ga wannan kalmomi da na faɗa idan kuna yi shahadi da mutane sai kunya yi ta kama ka sai ka ga musulmi ɗan shekara hamsin yana kakkaɓa magana na wani yana rabaika wani yana wallahi a cikin mutum yana ta faɗan abu shi kuma ba makaranta ba dai kace sai an gyara ina nubu dai hankalin kowa ya amma za ka ga in mutum bai koya ba kawai bai iya ka ga yana ta faɗan ko wani ya fata da haka kawai a tsaya a koya wanda bai iya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan ita ce tarbiya wala ga gara laka wal mus laka wal haka zaka ita ne kowa na faɗa irin nashi kuma doni da kaga ya ka samu wani yana sha'awan yayi abun da ya iya kirinki ga rawan kai yana son ya dinga daga murya amma kuma yana ta faɗa ba daidai ba eh ya kai ya kamata mu gyara mu koya لك والملك فسر سكينة لبيك بمعنى أنا أمس كرنك يا أبنجي شين معنى لبيك لبيك أنا أمس كرنك سور أيك أيك هذه كرانينا الله الله منو كثير تركي يا أمرتي النبي إبراهيم عليه السلام لوكسن da suka gama ginin Ka'aba suka gama ginin Ka'aba Allah madaukakin sarki tare da ɗansa Annabi Isma'il suka gama ginin Ka'aba Allah madaukakin sarki ya ce Annabi Ibrahim to yanzu tunda ka gama to ka kira mutane kai kuwa ka ga mutane cewa ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji lalle ku yi aikin haji har annabi ibrahim ya ce ya ubangiji in nayi wannan kira ai mutane ba za su ji ba ina nufin mutane na can wani ma baya sai Allah madaukake sarki ce kai dai ka kira mu za mu isar kai kai ka kira wa alaina albalag mu ne za mu isar da sakon kuma haka aka yi ya hau dutse shi kenan ya kira يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا يا كمتاني الله يا ربو تامك حجي لليك أمس شلا في أيكم حج دكمو muna cikin tsatsan iyayenmu Allah ya bawa kowa iko ya amsa wanda ya amsa wanda ya amsa muka kama labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik maluma suka ce irin yawan amsawar da ka yi kyau yawan aikin hajji da za ka yi a duniya Allah ya saba wanda ya shiru a nan na? Allah ya sa kowa ya amsa eh irin amsawar da ka yi to irin yawan aikin hajji in ka amsa so ɗaya to so ɗaya za ka yi in ka amsa so biyu to to biyu za ka yi in ka amsa so goma to goma za ka yi in ka amsa so ashirin to ashirin za ka yi in ka amsa so talatin talatin hamsin hamsin Allah sa mu mu amsa sittin ba ku ci amin ba to kuma haka za ka yi wallahi sai ka yi shi yasa zaka ga wasu Allah ya musu baiwa na zuwa garin da yawa da yawa akwai ban Allah da suka mi yar sai da yake hadisi 48 Allah arba'in da takwas na jin marigayi ma shid imam bala musa bayyana suna amma shi ma na shi ko arba'in da ɗaya ko talatin da tara eh Allah shi amsa labbaika la sharika laka labbaik Allah mu amsa kiranka la sharika laka baka da abokin tarayya labbaika Allah mu amsa kira innal hamda dukan godiya lalle hakika godiya wa ni'imata da ni'ima laka duka naka ne wato kai ne abun godewa kuma duk wata ni'ima kai ne kai ta Allah da haka wal mulk kuma mulki naka ne da haka la sharika lak Allah baka da abokin tarayya wannan shine fasarar da ake ta yi kuma akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai aikin haji in matukar da yana labbaik Allahumma labbaik rana na faduwa za ta fadi da zunubin ta gaba daya rana tana faduwa za ta fadi da zunubin sa wata yana wannan talbiya kana aikin hajjin da aka fi yawan labbaika to ya fi yawan lada eh asajju ya fi yawan lada wanda ya dage zaka ga wani rabon shi na labbaika bai da yawa wani ya labbaika biyu sai ya surutu zo ɗari sai hira ta abin wani kuma ya dage yana ta samu mala yace يقول هل مهرم عند الشروع في الإهرام وهو بالميقات ما لم يتجاوزه ويسحب تكرارها ورفع الصوت بها وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراج منها أو ملاقاة رفاق ما لا يتي wanda ya ɗauki ihramin aikin haji to zai ringa da zaran ya ɗauki ihramin daga miƙati inda ake ɗaukar ihrami ba zai bar wannan miƙati ba ana son yayi kanana ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kuma ana son ya ringa daga murya mata ne ba a son su ringa daga murya sa'annan ana kan mutum ya ringa sabanta labbaik Allahumma labbaik a duk lokacin da ya hau abun hawa ko ya sauka daga abun hawa ko lokacin da aka tsaya aka yi sallah da an zo sai a dawo da labbaika ko lokacin da aka idar da sallah ko lokacin da ya haɗu da ɗan uwa in yayi shiru alhazai haka za ka yi ta ganin mutane ana ta gaishe ka daga ƙasashen duniya gaba ɗaya ka sa aikin haji ne za ka iya rantsewa da Allah cewa duk wata kabila da Allah ya halitta a duniya in ka ji aikin hajji sai ka ga wani sai wani dan kabila yana ne daga ko'ina duk inda ba ka zato sai ka ga Allah ya wa wani lubufi ya zo wajen haka Allah yake daga kowane irin bangare akwai waɗanda Allah ya sa suna da yawa irin mutanen Indonesia da mutanen Malaysia sun fi kowa yawan zuwa aikin hajji saboda suna da yawa Najeriya ma ana kokari ana kokari kun ga ai wani wani research aka a duniya na kwanan nan ko yanzu an ce duk duniya ba inda ake haddan Qur'ani irin Najeriya Najeriya ita ce kasar farko to Allah ya san an yi risatun masu aiki da Qur'ani ma Allah ya sa mu zo nan na Allah za mu zo nan ba wani amma dai kara haddan Qur'ani yanzu ya tabbata a duniya duk duniya ba inda ake haddan Qur'ani irin Najeriya dama ai abu ne sananne ai yana daga cikin abin da ya sa ka ga an hari mai duguri yana daga cikin sirrin da aka yi kokari a ga babu mai duguri ai Allah ne ya kiyaye ka san musibar da ta tunkaro wannan al'umma da yawa ba mu santa wallahi ba mu santa da ba da rahamar Allah ba da yanzu ba masallacin da ake jami'in sallah Allah na nufin a tafiyar ba da kawai ba inda ake jami'in sallah amma Allah madaukakin sarki saboda Najeriya akwai masu imani Najeriya akwai bayan Allah akwai mutane masu kusa da Allah mun kusa da Allah sosai a Najeriya kamar yadda kaga yadda dai ka san muwa kaman kaman kirarin Kano ko kowa akwai to haka Najeriya na ake akwai bayan Allah sannan alqur'ani ana ta karanta shi kun ga yara makarantun makarantun yara da suke karatu suka dan ma an yi ta kokari an rarrage wannan yara da suke karatu ai ba karamin alheri ne ga al'umma saboda Allah yana tausayawa al'umma idan yara na karatun alkur'ani dan ma ka ga makarantun duka babu na sai yan kadan an fito da abubuwa na waye waye yaudara yaudara akwai lokacin da aka ce za a gyara makarantun allo wai za a sa wa yara talabijin sai talabijin wai cikin gyaran makarantun allo kawai sun mai da mutane ba su da hankali wai yaro ne za a ce wai zai yada amma za a samar talabijin cikin fulani ne ya kalla abin ya kasa kawai akwai abin da ake nema ne ya da mai hada gurani talabijin mu ma abin da ya hada ma da ayi talbijin ne na ayi talbijin ba ya hada ma da ai ina Allah sauki amma duk da haka taimakon da Allah yake mana yana da yawa Allah mun gode
sai sun asunan wato sunnonin aikin hajji na farko a sunanu iyal amalun lati law taraka hal muhrim la yajibu alayhi fi hadamu walakin yafutuhu bi tarkiha ajrun kabirun wa hiya yace sunnoni aikin haji sun ayyukan da idan mai aikin haji bai yi ba to ba sai yayi yanka ba amma lada da yawa ya ya kubce masa shine ya dire su ga sunan guda shida na farko الاجتسال للإهرام ولو لنفساء أو حائل إذ إن امرأتك إن امرأة لأبي بكر رضي الله عنه ودعت وهي تنوي الحج فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال الإهرام في رداء أو إزار أبيض نزيفين بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك وقوع الإهرام عقب صلاة نافلة أو فريدة تكليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبد وهلك العانة لفهمه صلى الله عليه وسلم ذلك تكرار التربية وتجديدها كلما تجددت حال من حال من ركوب أو نزول أو صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفور الله الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التلبية إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل ربه الجنة واستعاذ به من النار ما ليس وأن سوني سنوني نأجن هجي wanda duk bai samu yayi su ba to lada ya kuce masa amma ba sai yayi yanka ba na farko yin wanka dan daukan ihrami idan baka yi wanka ba ka dauki ihrami hajin ka na nan ba kuma abin da zaka yanka baka samu ladan yin wanka bane wannan wankan kuma koda mata na jinin biki za ta yi ko mata na jinin haila za ta yi saboda matar ta yi na abubakar radiyallahu anhu an zo miƙati a nan ta aihu ta aihu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni tana jinin biki kuma za ta yi aikin hajji ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni cewa ta yi wanka kenan mata idan an tafi da ita aikin hajji an je miƙati sai haila ya zo mata ba wai cewa za ta yi shikenan ita a za ta yi wanka ta sa ihrami ta yi duk abin da ake aikin hajjin da ake za a yi da ita abu ɗaya ne ba za ta yi ba shine dawafi da haka lokacin da wafi su ta jinkirta shi har sai jini ya dauki amma duka aiki za ta je muna za ta tafi arfa na za a je da ita muzdalifa za a yi abubuwan da za ta yi kawai abubuwa da suka shafi ainihin gurgurnin ɗakin Allah to kaga tunda aka ta ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi sa'ayi ba wannan ba sai an gaya ma ba inda za a yi dawafi ake sa'ayi kenan shi za ta jira idan Allah ya sa ta yi tsarki sai ta ta je ta yi na biyu sanya ihrami ko mayafi guda biyu da gwado da mayafi farare masu tsafta idan mutum bai samu farare ba zai samu wani kala inda zai nemi da za a je aikin haji ka nemi farin yaji ka rasa sai baki sai ka zama daban da cikin mutane amma da haka za ka sa kuma aikin hajjin ka yayi kuma sanya shi babu komai a kanka babu wani yanka da za ka yi na uku shine daukan niyya bayan an yi sallar farilla ko an yi sallar nafila kaga dama ana yin daukan niyya ne a miƙati ana yin raka biyu ko sai a dauki niyya to idan mutum je miƙati ma bai ma shiga masallacin ba misali a waje kawai a mota sai ya dau niyya sai ya kama hanya to kaga bai samu ladan nafila ba amma niyyarsa ta yi na hudu yanke farce ana yanke farata ana rage gashin baki ana tizge gashin hammata ana rage gashin gaba saboda duk annabi sallallahu alaihi wasallama in zai dauki irami duk yana gyara jikin shi an aske gashi a jikinsa wanda ake askewa da haka idan mutum bai aske farce ba ba bai yanke farce ba bai aske gashi ba kawai ya ɗauki ihrami to shi ma ya bar sunna amma babu abin da zai yi lada ne bai samu na biyar maimaita talbiya da jaddada talbiya duk lokacin da ya hau abin hawa ko ya sauka ko ya yi sallah yawaita talbiya da mutum zai ce labbai Allahumma labbai labbai la sharika laka labbai kawai ya shiru abin shi ai an gane shikara bai ta samun lada ba ne bai ta samun lada ba bai ta maimaitawa ba shi ma aikinsa yana nan ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ta cewa labbai kallahumma labbai labbai kallahumma labbai labbai la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka yayi ta fada har rana ta fadi to za ta fadi an gafarta masa zunubansa na shida yin addu'a da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati bayan mutum ya kai inda zai tsaya a talbiya mutum ya talbiya ya talbiya sai yawa annabi salati sai addu'a don Allah madaukakin sarki yana amsa addu'a mutum ya gama talbiya ya roki Allah ya ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi ya yi talbiya ya talbiya sai ya tsaya ya ce Allah ina roƙonka aljanna sana Allah ina neman ka tsare ni daga shiga wuta Allah mu ma muna roƙonka aljanna Allah ka ba mu Allah ka tsare mu daga shiga wuta sai al-mahzurat al-mahzurat hiya al-a'mal al-mamnu'a والتي لو فعل لو فعلها المؤمن لوجب عليه فيها فديه فدية دم أو صيام أو إدعام وتلك الأعمال هي تبقية الرأس بأي, بأي جلاء كان حلق الشعر أو قصه وإن قل وسواء كان شعر رأسه أو غيره قلم الأظافر وسواء كان اليدين أو أو الرجلين مس الطيب لبس المخيط مطلقا قتل سيد البر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكسروا الصيد وأنتم حرم وقدمات الجماع من قبلة ونهوها لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمراد من الرفث مقدمات الجماع وكل ما يدعو إليه عقد النكاح أو خطبته لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكه المحرم ولا ينكه ولا يخطبه خاصيا الجماع لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث شامل للجماع ومقدماته ما ليس ولن نسون محظورات abubuwan da aka hana na ihrami matukar musulmi ya yi ihrami to kada ya kuskura ya yi ɗaya daga cikin waɗannan idan ko ya yi to akwai tara akwai tara ai tara hausa ne ko penalty akwai tara da musulunci ya yi tanadi akan wannan ayyuka na mahazurat to na farko shine rufe kai mutum da gangan kawai sai ya sa hula wani ya taba sa hula wani ya ce malami ya ce masa ka sa rago eh in kana sa irami ba kai ba sa hula muna cikin dawafi wata rana wani ya ce wancan dattijan fa akwai akwai akwai dan akwai wando a jikinsa wala dan uwa ne ya sa wannan dandan shi kawai ashe shi kawai sai muna cikin bot wata rana ana wa'azi Allah ya sa yayi magana dattijo ne shi ma ana ta wa'azi cewa an je za a cire kaya ba a sawa sai kawai yayi murmushi ya ce haba yaro dattijo tirara ya ce wallahi ta ce kai ce ya ce kawai da kyar aka shawo kan dattijon nan ya ce haba yaro ya ɗauka abu ya sani kuma shi ya ta ce zai zauna tirara kuma haka kuma haka Allah ya ce kuma haka za a zauna inna da haka duk wanda ya rufe kanshi ya yi laifi daya na biyu aske gashi ko rage gashi ko mai karancinsa ko mai karancinsa kuma wannan gashin aka yake ko a wani bangare a jiki ba a cire gashi in aka ɗauki ihrami na uku shine yanke farata ba a yanke farce ko kana ihrami ka ga wannan farce ka sa ka sa kuma sa hannu a baki kana cire ka cire rago eh wannan farcen ko na kafa ne ko na hannu na hudu sanya turare ba a sanya turare amma ana iya sanya turare kafin a ɗauki niyya in kana son ka sa turare ka shafa a jikinka ka shafa a jikin ihraminka duka kafin kai niyya ba laifi ka shan shafa bayan kayi niyya kuma kana ta jin kanshi ina nuhu ba laifi amma bayan ka ɗau ihrami ka sa turare to ka sa rago sai sanya duk wani abu wanda yake da kewaye ko wando ko riga wanda zai kewaye jikin mutum na shida kashe abun farauta kun san Allah ya hana a yi farauta na Allah maɗaukacin sarki ya hana mai ihrami ya yi farauta ya yi lalazina amanu la yabulu wannan kumullahu ko بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ذاك الله يا هرمتا har ma Allah ya ce ma dan ma Allah ya ga waɗanda su mar biyayya zai sa dabbobin dajin da ake neman su ba a samu su idan kuna irani sai su ta fito suna bin cikin jikin ku irin gani a kama ne din nan in an yi ta eh ba kuma yadda za a yi musu irin yadda Allah ya jarrabi mutanen Yahudawa masu kamun kifi eh Allah ya jarrabe su Allah ya ce ranar da ba aka hana su ranar da aka bar su su yi su ba sa kamun kifi duk rafin ya kekashe amma ran da aka ce ba za su yi su ba kawai kifaye har irin wasan kifin nan suke taru Allah ya hana a kama su yace saboda Allah madaukake sarki yace a ku wanda ku imani kada ku kashe abin farauta kuna cikin ihrami daka ba a farauta idan ana cikin ihrami na bakwai wato duk wani abin da ya shafi maganar saduwa mata sumbanta wannan ana magana iyalinka ne ba matarka ta aure wanda ya halal ne ka sumbance ta to in ka shiga ihrami ba ka sumbantar ta ba ka jike jikinta ba ka rungumanta duk abin da da halal ne ka yi in ka shiga ihrami Allah ya hana da domin Allah madaukakin sarki ya ce farara fasa babu duk wani abin da ya shafi wato jima'i an ce abin da ya shafi duk aljima'u wa muqaddimatu jima'i da duk abin da yake da alaka da shi rafasu ne ya kara malan lafiya ya ji kan iyaye ya gafarta musu Allah ya kara mana lafiya duka Allah ya ji kan iyayen mu duka Allah ya saka da gidan aljanna Allah ya saka mana da gidan aljanna tambaya ka mala ya ya ake umra ina ne ya kamata mutum ya kai ziyara idan ya sauka a Madina da kuma in ya je Makka babu mu karanta umra ba mu to amma dai bari na faɗa a takaito duk ina zai tafi ne na mai tambaya da ana ta tafiya umra to yadda ake umra idan Allah ya sa daman kaje Madina to kaga matsalar miƙati Allah ya hutashe da kai daman za ka je Madina in ka je Madina ana gari gari ne wanda ya sha bamban da kowane gari a duniya gari ne wanda yake in kana cikin garin za ka samu nutsuwa nutsuwar da ba inda za ka same shi a duniya gari ne da Allah madaukakin sarki ya yi masa daraja da girma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yana yawo a Madina kamar yadda kura take yawo a garuruwan kura yadda kan san in kana ta yawo ka wuni kana yawo gararan ba na kura za ta taba ka to haka in kauli a madina imani zai taba ka daka in ka je madina wuraren da ake ziyara na farko shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake za ka je ka ziyarce shi yadda ake ziyarar nan kuwa zuwa ake yi a yi wa annabi sallama a yi masa sallama a yi wa sayidina abubakar sallama a yi wa sayidina umar sallama dama su uku suke kwanta a wajen a ce assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya ababakar siddiq assalamu alaika ya umar khattab ko faruk ko biyan da kamar da ta yi irin nashi sai ka yi wa annabi talati wannan shine abin da ake yi abin da ake yi sai ka yi sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallama taka kana yi manzo Allah na amsa ma wallahi kana yi yana amsa ma kuma kai din kai din kana yi yana amsa ma da san ka gama wannan sai ka fita akwai baki'a da baki'a tana da nisa da wani amma ta yi kuka don ba ta wuce daga nan zuwa bayan bayan karshen zarfis nan ba a gallabi da ta kai ba ma yanzu katangar masallacin ya zo katangar baki'a amma duk da can nake ni za ka sai ka ji makabarta ce ita ma za ka yi musallama ana hana shiga sai lokutan da aka kai gawa bayan la'asar galibi akan bari a dan shiga da kuma sun samu galibi kuma ana shiga da gawo gaka sai ka shiga ka yi musu addu'a irin yadda kake a kowace makabarta assalamu alaikum ahala diyari min al-muslimin wal muslimin wa inna insha Allah bikum la yaghfiru Allah lana wa lakum ya ku wadannan ma'abuta gida su ne abinda Allah ya tabbata a gare mu ma mun kuka ku kun riga ko wata addu'a antum salafuna ku kun riga mu zuwa mu ma muna tafi kuma insha Allah kwanan nan na ai addu'a ke da wallahi wallahi kan ce musu insha Allah mu ma muna tafi kwanan nan zamu shi kenan kai wannan addu'a shi kenan akwai akwai uba masjidi uba ana zuwa a yi raka a biyu a ciki a yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa duk ranar asabar ya yi wanka daga gida ya alwala ya je masallacin uba ya yi sallah raka a biyu har yake cewa duk wanda ya yi haka za a ba shi ladan umura bayan shi akwai shu'ada Uhud wato filin Uhud za a je kuma Uhud din makabarta ce makabarta ce za a je ita ma a yi musu sallama yadda aka yi a baki'a amma da yake shi Uhud din yana da tarihi akwai dutse wanda ake kira shi Jabal Ruman dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa maharba biya su hamsin wanda ya ce musu kar su sako kuma shedan ya da suka sako aka Khalid bin Walid ya ya ya zagayo da rinduna aka fatattaki musulmi wannan dutsen in ka je filin Uhud har yanzu suna zuwa suna hawa amma ba a ce a hau ba kuma asali ma wanda ya san tarihin shi ne ya kawo kai kaga ba ma wani wajen daɗi ba ne to ba a hawa amma mutane suna hawa da dutsen wanda suka ɗan daɗe suna zuwa garin nan za su gani sun san shi yana da tudu amma yanzu ya zama ɗan gunci duk an cinye shi saboda hawa ya zama zuwa na ɗan gaje amma ainihin ba dutsen ake zuwa a hau ba a hau ainihin abin da ake zuwa makabarta ake zuwa a yi sallama shikenan ziyara waɗannan su ne men wuraren ziyara saura kuma za kamar mai za yawon shakatawa ne in kana zuwa ka je akan je masjid kullakai amma babu wani hadisi da za a ja ma mutane a je amma mutane na zuwa suna zuwa su ga tarihin musulunci babu ne masjid kullakai ne masallaci ne wanda da ana sallah ana kallon Jerusalem Allah ya canza ya ce wa musulmi na su dawo kallon Ka'aba su ana cikin sallah da aka sanar sai suka juya sai masallacin ya zama ana kiran shi masjid kiblatai masallaci ne a killa guda biyu a da mu mun jajje lokacin in ka je za ka ga al'ula ɗaya ta nan al'ula ɗaya ta nan da sun bar shi amma in sun goge abin da yasa suka goge mutane da suke in mutum ne sai ce zai ɗanɗa na sallar guda biyu wallahi zai yi ta haka mutane suke sai ga mutum ya biya shi ma zai yi irin ta da ya dawo ya irin ta sai suka goge wannan ba ba da akwai sab'atu masajid wanda duk ya daɗe yana zuwa haji shi ma ya san su wasu ƙananan masallatai ne wanda a yanzu duk babu su sai yan ɗaiɗaiku wato masallatai ne wanda da manzala sallallahu alaihi ya da zango sai kowanne cikin sahabbai kusan an ya da zango sai manzo Allah yana cewa duk inda kowa suka yi sallah a wajen saboda ruwa shine kiran sallah da ake cewa sallu fi rihabikum na to sai kowane sahabi da yake tantinsa sai sallah to sai aka zo aka yi masallaci a wajen za ga su tsaye tsaye har guda bakwai da ana zuwa yanzu da yawa ba ka nan akwai masjidin gamama akwai masjidin gasunan gasunan suna din masallatai akwai masjidin ijaba duk suna madina akwai wurare da yawa akwai wata rijiya suna nan da yawa da wuraren tarihi in mutum ya je a matsayinsa yana son ya ga wuraren tarihi babu komai amma ba a dora masa ta yaje ba Allahu a'lam a ai ban ba mu yi umran ba ba Madina ne na kawai kowa ya bar tambaya mu kare ta wannan ko to idan ka gama wannan za ka zo mikati shine zulhulaifa ana ake sanya ihrami wanda muka yi bayanin nan da ka dawo ihrami sai ka ce labbaika allahumma umratan Allah na yi niyyar umra daga nan an soma labbaika allahumma labbaik sai maka kana zuwa maka ka ajiye kaya a hotel kana iya hutawa in ka gaji kana iya zama kana iya kwana ma misali in ka gaji duk babu laifi amma abinda za ka aikin da ke kanka shine kawai ka kama hanya zuwa harami da akwai ƙofofi da ake son ka shiga amma yanzu malamai ma sun daina wa'azi don ka dusa harami yanzu duk ko ko tsilla ka za a jefa ka za ka yadda wani lokaci sai ka rasa inda za ka shiga ba saboda duk an rurrufe ƙofofin da ka yanzu ƙofar da ka samu ka shiga almuhim da ka kalli ka'aba sai ka yi addu'a ka yi addu'a akwai ayoyi in ka iya ka karanta an baka ka iya ba akwai addu'o'i na musamman wanda aka zanta a littafi Allahumma haza haza haram haramuka wa haza baitu baituka gashi na addu'o'i suna da yawa wanda ka iya sai ka yi ba a so madawafi sai daga daidai hajarul aswad ko ta ina ka shiga harami in ka san madawafi a wani waje bai yi ba dole sai ka je daidai hajarul aswad a nan ne abinda ake so inda da hali ka sanya bakinka ka tambanci wannan dutsen amma sai ma ka san an abin yana da wahala idan ba za ka iya ba ka taɓa shi da hannu shi ma yana da wahala abinda yake yiwa shine nuni sai ka nuna shi ka ce bismillah Allahu akbar kai ne ya dawa shikenan ka zagaya a cikin zagayen nan kana barin wannan zagayen in ka zagaya kusurwar daki na farko shi wannan ba abin da zaka amma kusurwa na biyu nan ne rukunul yamani ana kiran shi rukunul yamani in ka zo wajen zaka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai ka wuce sai ka daga wannan kuma sai ainihin inda ka soma na ta dawa a nan ka yi ɗaya to haka za ka yi ta yi biyu uku hudu biyar shida bakwai dawa fi sallah ne in kana cikin alwala ka kare dawa fi ya kare ai an gane in ka yi biyar alwala ta kare ko in ka je ka yi alwala ta ka sake daga farko in ka yi shida alwala ta kare na sai ka sake daga farko da ka ce kamar sallah ne in ka yi bakwai sai ka nemi waje aine wacce ka zo min makami ibrahim musalla ana son ka yi sallah a daidai makamin ibrahim wanda shi ma yana da wahala to duk har duk ko ina ka samu sai kai raka a biyu daga nan sai ka je ka sha ruwan zamzam daga nan sai ka wuce sai ka je ka yi sa'ayi sa'ayi shine tafiya tsakanin safa da marwa shi ba kamar dawafi cewa inda ka fara a nan ne in ka dawo kayi ɗaya ba in ka tashi daga safa ka je marwa kayi ɗaya in ka taso daga marwa ka dawo safa kayi biyu in ka tashi daga safa ka zo mara kawo kayi in ka dawo kayi in ka koma kayi in ka shida kayi bakwai kenan inda ka fara ba a nan za ka gama to a cikin yin sa'ayi akwai wani yanzu an sa wata wata green light shi wannan wajen sassarfa ne maza suke yi ban da mata za a yi sassarfa wato ko haka ake so sassarfa wajen tafiya sassarfa wajen dawa irin yadda na na hajar ta yi sai ma haka ake so ka yi idan kai waɗannan shine sai ka zo kai aiki in kai aiki shi ke nan fa ka gama umra ka gama umra abin da ya rage ma sai dawafin ban kwana in kuma ka samu dama sai ka yi ta dawafin nafila wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim akwai wani ba Allah da mahaifiyar shi ba ta da lafiya yana neman addu'a Allah ya ba ta lafiya waɗanda suke da marasa lafiya a nan ko a gida Allah ya ba mu lafiya mu Allah ya ba mu lafiya mutanen Falastinu Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah madaukakin sarki ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai كان كما جاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشفهم وانت الشافي واكفهم وانت الكافي واعزهم وانت المعافي اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اخرجنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأذنك عن البتال من هاتنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين اللهم انزل عليهم زين الابابيل ترميهم بحجاره من الدين اللهم اجعلهم بعث معقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين